كبير قنبة بإذن الله سبحانه وتعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا بإذن الله تكبير التكبير
الله اكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه الله وهو اكبر العزيز العليم الله اكبر
وتوكل على الله إنك على الحق المبين فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون رب الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya. Makasudin shigowarmu wannan ƙasa ta Ghana wannan babban birni na Great Accra shi ne saboda ta yi uwanmu a musulunci murna. Alhaji Ibrahim Disbila Madu Farga Farga Yusino Allah ya haɗa masa manya-manyan ni'imomi har guda uku. Ni'ima ta farko katafaren gida da ya gina. Ka gina katafaren gida inda za ka sakata ka wala. ka tashi da daddare ka yi ƙiyamun laili ka karanta ƙur'ani ka yi wa Allah godiya iyalai su karanta ƙur'ani su yi wa Allah godiya yara su samu wurin walwala ga department ɗin uwar gida ga na tsakar gida ga na ƙuryar gida ga na turakar gida ga na ga na ga na ga department ɗin yara department ɗin baki department ɗin su alarama da sun daurawa in sun daure sun zo wannan abin da za yi wa Allah godiya ne ina addu'a Allah ya zaunar da kai a wannan gida lafiya duk wani mugun shaidan na mutum ko na aljani kar Allah ya bashi ikon shiga wannan gida duk wata amarya mai zuwa gidan boka kar Allah ya bata ikon shiga wannan gida Allah ya sa in ka ganta ka ganta baki kirka ban bayan tukunya Allah ya sa yin za ka je gidan su bira kai matan kai sai dai ka ga ka dawo gida ka ci kusa da ajiya. Bayan wannan kuma aka gina katafaren masallaci. Mana Aminu Daura ya ce bai wa Allah ga naka ba. Sai ka je Kano ka ga me ake cewa Allah ga naka. Mutum ne zai gina shirgegen gida sai zai can kusa da girkusan ɗakin mai gadi sai wani ɗan masallaci da ƙyarke ɗaukar sahu biyu. shi ba wani ya gina masallacin da ai sallah bane a dan ya samu hujjar kai ya je masallaci saboda haka ba zai je masallaci ba ai magana ce ai mun dau mataki wannan masallaci ko a makka da madina aka gina shi ya kai a ce masha Allah tabarakallah bayan wannan kuma yaransa da suka samu dama ta aure da ya aure da su. Muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Allah ya ƙara mana ire-iren waɗannan bayin Allah, waɗanda suke cikin harkar da'awa, kuma ɗan agaji ne wanda har yanzu bai gaji ba. wannan shi zai gwada maka ba talauci yake sa a yi agaji ba a ana yin agaji ne saboda hidima wa addini profession ne da har annabawa sun yi annabi musa kansa dan agaji ne banda lokaci da kaji inda ya aikin agaji ba wai sai duniya ta kare maka bane ko ina ta toshe kuma kai baka da hadda ido bakwai daga uluhiya zuwa ƙasa ma ba zai zo ba gace da tunda abin ya zama haka eh, dan dai mu zama na daban ko agaji agaji da bari mu ba kare to kai ya kake ba dan agaji bane kai kai sunan ka dan agaji Allah ka raba mu da dan agaji manyan maluma daga kasashe da dama sun shigo muna addu'a duka Allah ya musu albarka tun da zo ake mana wa'azi akan wannan mimbari manyan maluma sun karantar da mu wasu ba suna zuwa dan wa'azi yau sai ka gan shi da idanunka in baka taba ganin shi ba wataƙila ma sai ka dan taba shi kace Allah sarki wa'azi ashe da ma haka kake to ku saurara ku ji wato babban abin da ya bambanta ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba shine ahlus sunna ya rike Allah madaukakin sarki shi ahalin sunna ya rike Allah da Allah ya dogara Allah ya rike gam-gam ba ka iya raba shi da Allah wannan ya sa bai tsoron kowa sai Allah bai dogara da kowa ba sai Allah ba wanda zuciyarsa ta ta'allaka da shi sai Allah bai neman agaji da taimakon kowa akan abin da ɗan adam bai iya yi sai Allah sai wajen Allah ne shi kare. Wannan shi ne bambancin sa da ɗan bid'a. Shi ɗan bid'a muna bara muna karuwa. A bakin zai ce maka ya dogara ga Allah. Amma da Allah ya dogara? A'a. Yana ganin akwai wasu suma da suke da ta'asiri ba Allah ba. Shi yasa da kaga mutum ya bazama ya shiga harkar boka ya ce maka shi ahlus sunna ne ƙarya yake ba ahlus sunna ba. sau da dama wani za ka gaina kilimin ahalus sunna a baki ba za ka gane sakarai ba ne sai kasuwa ta girgiza shi abubuwa sun rikice a lokacin sai ka yi wasu to abin ya yi tsanani dole sai mun je wajen maluma sun sa mana hannu ba hannu ba su sa maka kafa wai an yi wajen maluma shi ne ma san bambanci tsakanin malami da boka ba wani za ka ɗauka ya gane sunna ba za ka gane babu abin da ya gane ba sai ya tsaya takarar siyasa kanka an kara sai gan shi gaban wani shirgegen boka yana a sa mana hannu wani za ka gan shi gaban ahlus sunna ba za ka gane sakare bane sai ya shiga matsalar rayuwa duniya ta masa daurin tontom ta kulle shi ta sama ta kulle shi ta ƙasa sai a lokacin za ka gane ya tattara kayansa daga gaban Allah madaukakin amma shi ahlus sunna duk lokacin da ya daga hannu wa zai roƙa Allah madaukakin zai roƙa sarki zai roƙa shi yasa aqida ta ahlus sunna ita addu'a ibada ce yadda sallah take ibada azumi yake ibada karatun qur'ani yake ibada hailala take ibada hauƙala take ibada hazbala take ibada basmala take ibada to haka nan addu'a ita ma ibada ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace addu'a huwa ibada ai addu'a ma ita ce ibada a wani hadisi ya ce addu'a'u mukhul ibada addu'a ita ce ɓargon ibada saboda haka ya ku bayan Allah ahadu sunna ku riƙe addu'a akan dukkan abin da ya tinkare ku ku koma zuwa ga Allah madaukin sarki da addu'a ku ga abin da Allah zai babu abin da ya gagari Allah babu abin da Allah ba zai iya ba sannan bayan wannan abin da ka aikata sunan shi ibada bauta ce kewa Allah madaukin sarki shi yasa alqur'ani mai girma Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين wa qala rabbukum ubangijin ku yace ud'uni ku kira ni ku roƙe ni astajib lakum zan ansa muku inji Allah kun ji wanda ya isa kun ji wanda ya kai shi ne wa shi ne Allah Allah ya ce ku tambaya in ba ku ku roƙa in ba ku in ji Allah maɗaukakin sarki.
Na'am.
To a nan gaba sai Allah kuma yi wata magana da za ta baka sha'awa. Sai ce in lallazi ne ya takbiru na an ibadati. Ai cewa yi udu'uni astajib lakum. Inda larabci irin naka ne sai ka ce in lallazi ne ya takbiru na an du'a'i. Lallai waɗanda suka girman kai suka ƙi su rinƙa roƙona su yi addu'a. Maimakon ya faɗa wanda sai ce in lallazi ne ya takbiru na an ibadati. Waɗanda suka girman kai suka ƙi su yi min ibada. me yasa da muka yi ambaci addu'a sai ya ambaci ibada shine annabi ya fassara maka yace addu'a hiya al-ibada addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada lalle waɗanda suka girman kai ba sa roƙona in ji Allah madaukakin sarki ba sa yin addu'a sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga wutar jahannama suna kan- kaskantattu a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu da shiga wutar jahannama Allah madaukin sarki ya ce wa in za ka alaka ibadi anni وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ya ce wa in za ka alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni dangane da ubangijinsu nesa nake ko kusa nake sai Allah ya ce fa inni qarib to a kusa nake inji Allah madaukin sarki malamai suka ce duk Qur'ani daga bakar hannati babu ayar da ta zo da irin wannan usulubi sai wannan ayar domin a ƙa'ida ya kamata ya zama wa iza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib idan bayina suka tambaye ka dangane da ni to ka ce musu a kusa nake amma wannan kullun sai Allah ya cire ta wa iza sa'alaka ibadi anni sai ce me fa inni qarib me yasa aka cire wannan kullun alhali duk inda Allah ya ambaci maganar tambaya a Qur'ani mai girma sai ya kawo wannan kul ya zaka ka gane wannan Allah madaukin sarki ya ce yas'alunaka ma za yunfiquna يسألونك ماذا ينفقون aha قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل wannan kullun kun ji ta kuma kun ji ta ba to akwai mai wawo wa yas'alunaka ma za yunfiquna ويسألونك ماذا ينفقون aha قل العفو wannan kullun ta fito ko bata fito ba wa yas'alunaka anil yatama ويسألونك عن اليتامى aha قل إصلاح لهم خير yas'alunaka anil khamri wal maisir يسألونك عن الخمر والميسر aha قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما to yas'alunaka anil ahillati يسألونك عن الأهلة aha قل هي مواقيت للناس والحج yace wa yas'alunaka fil nisa'i ويستفتونك في النساء aha قل الله يفتيكم فيه yace yas'alunaka يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة fursa fursa fursa fursa a duk ayoyin da ana rama ya karanta mana da aka kawo maganar tambaya an kawo kalmar kul ko ba a kawo ta ba amma a wannan ayar sai aka shafe kul me yasa saboda magana ce tsakanin bawa da ubangijinsa ko kul Allah ba zai bari ta shiga tsakani ba roki Allah kai sai Allah madaukin sarki zai ansa maka kenan wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ya ce ujibu da'watad da'i ina ansa kiran mai kira in ji Allah idza da'a yayin da ya kira ni wato sakarai na gidan gaba ba na gidan baya ba na ina na gidan gaba wai kana magana da mutum ka ce matsala ta yi yawa saboda tsabar damuwa jiya haka na kwana tun bayan sallar isha har aka kira a salatu na gagara bacci sai mulmule mulmule nake kan garo saboda damuwa da bakin ciki da sauna kira mana sha sha sha damuwa ta hana ka bacci wadan kana shugaban sakar karo kuma wa baka iya tashi ka roki Allah ba wai ta juyi akan gado wai ya kasa bacci tun da daddare har asuba sai dai ya juya nan ya juya nan har aka yi a salatu ga ubangiji a ƙarshen dare ya sauko zuwa sama'ud duniya saukowa da ta dace da shi yana wake neman arziki in bashi wake neman aure in bashi wake neman alkhairi in bashi wake neman jari in bashi wake cikin damuwa in yaye masa wa zai roƙe ni a bashi ku roƙa a baku yana nan kwace shigowa sai zai murmula ya ja ma ya ko kuma da safe ya tashi ya bada labari kwana ne bai yi ba to da ba kai bacci ba sai kai kaka yanzu kai lalacewarka ta kai ga ƙofar Allah ma baka yi zuwa ga ƙwaƙwata. Wai kwanan da yin nan, wai yana ta tunanin, wai gobe ƙofar gidan wa zai je ƙwaƙwata. Wai yanzu wa zai je, wai yanzu ɗan adam zai je, wai ɗan adam ne zai warware masa matsalarsa, baka da hankali, baka san wane da ake cewa ɗan adam ba. Wa iza shakauta ila ibn adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarham. Duk sanda ka kai wa ɗan adam damuwarka basirar ka ta bata. ka kai karan mai taimakonka mai tausayi shine Allah zuwa wurin mugu mara tausayi shine dan adam shi dan adam ya ganga a bakin wuta ƙara tura ta zai in baka san haka ba kuma bari talauci ma yawa ka daga gidanka zaka sayar dillale su gane cewa talauci ne rutsa da kai ka shiga masifa ne da bala'i zaka sayar da gidanka ranar zaka ji sai wulakanci saboda shi dan adam idan ba ilimi da imani ya canja shi ba to zaluman jahula ne azzalimi ne ga jahilci wanda ya hada zalunci da jahilci ya zaka yi idan ya kamata ka koma koma zuwa ga Allah roƙi Allah madaukakin sarki roƙe shi ka sha mamaki shi ke an samu wanda ya shiga tsanani shi ke an samu wanda ya shiga damuwa shi ke an samu wanda ya shiga halin tsakani kai amman yujibul muqara idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yada'u kullu ma'adam
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض akwai mai iya wannan aikin أإله مع الله قليلا ما تذكرون ya ku mutanen akara ya ku mutanen gada gatan baya daga Allah amman yujibul mutarra wane ne ke ansa wa wanda ya shiga tsanani wa ke ansa wanda ya shiga damuwa wa yake ansa wanda ya shiga bala'i wa yake ansa wanda ya shiga matsi wa yake ansa wanda ya shiga halin kakanikai amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a sadan ya yaya damuwa ya yaya bakin ciki ya yaya matsala ya kuranya bala'i ya kawo sauki ya kawo ya kawo ya kawo ku faɗa min mai yayin wannan banda Allah. Wani babban likita a ƙasar Pakistan ya ce na ga abun mamaki. Sai na ji kamar ban san Allah ba sai a ranar. Me ya faru? Babban likita ne musulmi. Babban likita ne. Idan aka je asibiti ana so a ganshi ko shi zai yi aiki. In an sa sunanka a kwamfuta sai ya wata shida ko wata bakwai ba a samu gurbin da zai maka aiki ba saboda jerin gwanon mutanen da yake dubawa a ƙasar Pakistan gaba ɗaya. ya ce ran da na shiga jirgin sama zan je wani gari zan je na yi operation na yi tiyata wa wani marar lafiya wani babban mutum ya ce an ɗauka min shatan jirgin sama shatan flight ya ce ni kada jirgin sama ya ɗauka ya ce yana cikin jirgin sama sau ne muna cikin sararin samaniya za mu je wannan gari ya ce kawai inji ɗaya na jirgin sai ya kama da wuta yanzu injin jirgin sama ya kama da wuta guda ɗaya ya za a yi in ba taimakon Allah ba kule kule rakiya ya ce haka direban pilot ɗin da yake ƙwararre ne cikin taimakon Allah ya ta controlling har muka je muka sauka a wata ƙaramar airport a wani gari airport ɗin dama an yi irinsu a ƙasar Pakistan saboda idan jirgi ya samu matsala ya rinka zuwa ya sauka wannan airport din amfanin su kenan ya ce muka samu muka sauka jirgin bai crashin ba muka yi ta gode wa Allah fada ya ce to wannan jirgin ba za a iya gyara shi a wuce da kai ba kuma ga ya saura awoyi lokacin da ya kamata kai wance mutumin aiki amma ka ɗauki shatar mota sai ta ƙarisa da kai sai shi ya ce wannan yayi sai aka sama masa shatar mota mai kyau ya ce sai na shiga muka kama hanya ba mu daɗe muna tafiya a cikin daji ba sai ga wata irin iska da wani irin hadari da ruwan sama ya kashe a wannan lokaci ba mu iya yin tafiya a cikin wannan ruwan muka rasa yadda za mu yi yake sai muka ga wani gida a cikin daji sai muka ce mu je wannan gidan mu fake har zuwa kan da ruwa zai sauki yace muka isa wannan gida da kyar muka shiga cikin ruwa muka shiga gidan sai muka samu wata tsohuwa ce a cikin gidan bayan mun gaisa da ita me ke faruwa muka gaya mata hadari ne ya koro mu kin cikin halin da ake ciki ta ce sai ku fake bari aka muku shayi ku sha har zuwa sanda ruwa zai sauki yace sai na ga wani yaro a kwance akan shimfiɗa na ce wannan yaron fa ta ce Allah sarki maraya ne mahaifinsa ya mutu kuma baya da uwa shi ne na ɗauko shi na kawo shi nake lura da shi sai Allah ya jarrabe shi da wata rashin lafiya mun buga mun buga mun rasa yadda zamu mun ɗauka mun je asibiti aka ce wani likita ne guda ɗaya shi kaɗai zai iya wa yaron aiki a irin cutar da yaron ke fama da ita muka je asibitin domin ya za a yi mu ga likitan aka sa sunanmu a kwamfuta aka ce mu jira sai bayan wata shida sannan likitan zai iya ganin yaron kamin wata shida kuma yaron zai mutu ina amfanin baɗi bare sai shi kai kaka ta ce to sai na barwa Allah lamarin shi na san kwanan yaro ya riga ya kare shi ne na dawo da shi na kwantar da shi a nan addu'a kawai da ke yi wajen Allah sai ce mata ya sunan likitan da aka ce sai shi zai masa aiki sai ta gaya masa sunan likitan sai fashe da kuka ta ce yana kana kuka ya ce ni ne wannan likitan da kika je asibiti bayan da za ki shiga da sai bayan wata shida kuma ba mugunta suka miki ba haka tsarin yake saboda yawan marasa lafiyar da zan duba wannan addu'ar da kike yi ita ce ta sa Allah ya sa jirgin sama na inji ya kama da wuta a sararin samaniya don in sauka a wannan airport ɗin na ɗauko mota zan ƙarisa Allah ya turo hadari ya tirsasa ni in zo har cikin gidanki har cikin ɗakin ki in zo ga yaron da aka ce an kai mun shi ba ba zan iya ganin shi ba sai bayan wata shida saboda Allah ya gwada man wane ne Allah ya gwada maki wane ne Allah likitan ya ce suna yin wannan maganar da tsohuwa dubawa da suka yi sai suka ga hadari ya ɗauke ruwa ya ɗauke gari ya koma tangaran ashe gaba ɗaya hadarin Allah yana so ya koro shi ne ya zo ya duba wannan mara lafiya Allah ne ya gargado shi eh sai wata to ƙarya kake ni ne Allah yau zaka je ka duba yar sai shi har sama sauko shi ɗan mota iska koro shi tura shi in gina shi ku jefa shi cikin gidan wannan tsohuwa in ban da addu'a mai ke da wannan ƙarfi annabi Muhammad ya ce addu'a tana amfani cikin abin da ya sauko da wanda bai sauko ba ba abin da ke ɗauki ba daɗi da ƙaddara sai addu'a da Allah zai ƙaddaro kaza zai same ka kuma ka tsaya kana ta addu'a sai ƙaddara ta taho addu'a kuma ta tashi da ƙaddarar da addu'ar sai a haɗu ai ta ɗauki ba daɗi ai ta gumurzu ai ƙaddara na so sai ta dirko maka addu'a tana cewa ba ta yadda ba haka za su yi ta ɗauki malami har sai sanda Allah ya yanke hukunci in ba da addu'a ga wanda ke da wannan power nan take shi a ɗauko yaron a sa shi a cikin mota a nan babu kayan aikin da zai yi masa aiki a wuce da shi asibitin da zai je duba wancan rashin lafiya ya wuce ya je kamiyar wancan operation sai ne wannan yaron operation sannan aka yi wanda zai je operation kuma cikin taimakon Allah gaba ɗaya su suka warke amma yujibul mutarra idza da'a wane ne wanda yake ansawa wanda ya shiga halin kakari kari yayin da ya kira shi ya roƙe shi kana cikin damuwa kana da matsala ina ya kamata ka koma koma zuwa ga Allah duk abin da kake nema ko kake tsoro ya taɓa samun wani kuma Allah ya kawo yauri yanzu ba zaɓe za a gana ba zaɓe za a yi na a gana kana so ka ci zaɓe? To ta wajen Allah. Bauta ba abin da zai tsinana mata. Ba abin da zai mata. Bauta bai tsinana komi. Ta fi wajen wa? Ta fi wajen Allah. Je roƙe shi. Kai, wamarin tambaye ka, kai ka fara neman a duniya kamin ka nema akwai waɗanda suka nema ko babu wajen wa suka nema kana neman shugaban ƙasa kana neman gwamna kana neman sanata kana neman house of reps kana neman chairman na local government kana neman promotion ta zama permanent secretary kana neman director kana neman chairman na board or any parastatal koma zuwa wajen Allah. Kamin ka nema akwai waɗanda suka riga ka. Wa wahabna li Dawud da Sulaiman.
نعم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب In urda alaihi.
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد Me yake?
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب Rudduha ردوها علي wata فطفق مسحا بالسوق والأعناق Mu je gaba, mu je gaba.
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب Ya dawo zuwa ga Allah me yake?
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي Aha!
إنك أنت الوهاب
Allah ya aza ko bai aza ba.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب An haɗa mai hadda aljanu ko ba haɗa ba.
والشياطين كل بناء وغواص Ɗan iska aljanu ya yi da su.
وآخرين مقرنين في Ya ƙarfin الأصفاد tattalin arzikin gwamnatinsa.
هذا غطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب Sai Allah ya ce, وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ka ji wani wanda ne mai mulki kamin ka ne ba annabi Sulaiman ya ce rabbi gifirli ya Allah ka gafarta mu wa habli mulkan ya Allah ka bani wani irin mulki wanda la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda wani bayana ba zai iya samun irin wannan mulkin ba na ɗebo da yawa ya Allah amma na san innaka antal wahhab kai ne wa kai ne wahamu ba shi ya ce wai karamin kuturu ke cewa allazi wahid babban kuturu sai ya wahamu yana yi wannan addu'a kusan mai Allah yi Allah ce fasakharna lahu riha sai muka hore masa iska lokacin ba jirgin sama sai Allah ya ce masa ka shimfiɗa darduma sai a samu katon kafet a shimfiɗa da shi da jama'a sai sai su hau kan kafet ɗin idan suka hau sai Allah ya ba iska umarni sai ta ɗauki kafet ɗin idan zai je Najeriya daga nan sai ya je har Gombe bai wuce ya awa shida ba ya isa shi da fasakarra da hurriha ta jari bi amrihi roka an haizu asabu ba ma mutane ba Allah ya ce sai da muka sake kawo masa al- al- aljanu kulla banna'in wa gawas idan za a yi gine-gine aljanu za a sa su gini kaga gini ya tashi ya shiga sararin samaniya ka san wani gini ya fi karfin dan adam suka gina masa fada da a tarihin duniya ba taɓa ganin irin wannan fadar ba aljanu zai ba su umarni su shiga cikin ruwa su tsamo lu'u-lu'u daga cikin ruwa wannan lu'u-lu'u da shi ake gina ake yi wa fada kwalliya saboda tsabar karfin mulkinsa. Allah ya ce muka ba shi wani irin karfin tattalin arziki da duk abin da yake so zai iya yi muka ce masa haza a da'ura wannan kyautar mu ce famnun au amsik bi gairi hisab wanda ka dama ka bashi wanda ka dama ka hana babu mai tambayar ka mun baka absolute power To wai sai kai kake neman wata ya kasa kasa kabilu kawai ya gane ce kake nema? Wai mulkin Najeriya kake nema? Da yan jihohin ta guda talatin da shida? Ghana a Najeriya in an kwatanta da mulkin Ubangiji they are less than peaceful. Ba su kai na karamin cokalin nan da ake ɗebo sukari a sa a cikin shayi ba. roƙi Allah ya baka a Najeriya wani yana neman ya zama uban ƙasa abin da ake ce uban ƙasa shine hakimi a jihar Kebbi aka ce bi ka ta addu'a yace to ina zan je yin addu'a Allah ya fi karɓa da wuya kace tafi Makka yace ina je me zan yi aka ce dawai wai ai ko Ka'aba ta sha zagaya ai da ya bada kewaye Ka'aba sai abin da ya tura gudu da in yi kewaya sau bakwai ya nafi da raka biyu ya kewaya ya haɗa zufa ya zage ka'aba ya kewaya kai sai tsaya kura ka'aba ido ya ce ya Allah wani gare sarauta da na kabi da ba bakin komi take wajen gawa saboda haka ka bani ita ka gani in huta kai ma ka huta to bai karatu ba Allah yana hutu akwai bambar ma magana sanan ko babu amma ya faɗi abin da ya burge Allah kusan me ya faɗa wanda ya burge Allah da ya ce ya Allah sarauta nan a wajenka ba bakin komi take ba wallahi mutumin nan kamin ya dawo sarauta har ta tabbata gwamna ya bada appointment ɗinta shi ake jira ya zo a yi wannan sarauta in kana neman mulki ina za ka je tafi wajen Allah maɗaukakin sarki a wataƙila haihuwa kake nema an buga an buga baka haihu ba kai ne wannan farkon da bai haihu ba Na da barin tambaye ku. Annabi Zakariya ya samu matsala haihuwa ko bai samu matsala haihuwa ba. Wa ya roƙa? Ana ramma, fara ba mu suratul Maryam. Allah ce ka haya ai.
كافها يا عين صاد Ya yi gangara.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا Me yake wa Allah?
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك Wanda وليا ya sa yake son haihuwa ne.
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا Allah ya ansa ko bai ansa ba.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Furso, furso, furso. Allah rama. Tashi daga nan. Je ka cikin suratul Ali Imrana.
Na.
Akwai wani abun ban mamaki da Na.
Zakariya ya gani a wajen Maryam. Kullama da kala alaiha Zakariya ya gani.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا Me ta ce?
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير Annabi حساب Zakariya ya samu lesson.
هنالك دعا زكريا ربه Yawa, me ce wa Allah?
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء Allah ya ansa ko bai ansa ba.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا Aha.
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من To wannan الصالحين koma an biya yi wa Zakariya in zada rabbahu.
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين Allah ya ansa ko bai ansa ba.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين شيء الله أكبر. Allahu akbar Allahu akbar ya ce yan uwa kina neman haihuwa kina neman haihuwa na buga na buga ban samu ba a biki buga sosai ba karki tsore ka karki karaya wace ba da haihuwa ni ba shi ke damuna ba yanzu bana nake cikin shekara hamsin da biyu to dai ai kaga dai abu ma dai kusan dai an riga an makara ba dai dai an ce addu'a na ayi ta ba wa ya ga miki kin makara sanda annabi zakariya ke yin wannan addu'a yana da shekara 120 a duniya matarsa na da shekara 80 a duniya ana zamanin haihuwa wajen mai shekara 120 matarsa shekara 80 ba ta taba yin bari ba ana zamanin haihuwa amma ina wani abun ban mamaki ya gani ya yi wa Maryam ɗaki a mihrabi na masallaci da tsani ake takawa a hau a shiga. Amma duk sanda ya yojanta sai samu Allah ya kawo mata wani arziki wasu malamai suka ce abinci ne irin wanda ba a samun shi a wannan lokaci. Sai ga gana daurewa ya ce ya ke Maryam an nalake haza ina kika samu wannan. Qalat huwa min indillah tace daga wajen Allah ne. inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama azurtawa ba tare da lissafi ba annabi da kare sai gane cewa wanda ya kawo abincin nan ba lokacin sa ba zai iya bashi da ba lokacin da ya kamata ya samu da ba Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabbahu nan take annabi zakariya ya ce bari ku koma ne ma ya roki Allah da Allah zai bani da da ya tashi roƙon sai zaɓi lokaci da ya dace shi ne ƙarshen dare إذ نادى ربه نداء خفيا ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce rabbi ya ubangiji la tazarni fardan ya Allah karka banda ni kadai babu da ya Allah waye roƙa Allah Allah ya ce fastajabna lahu nan take muka ansa masa inji Allah wa wahabna lahu yahya muka bashi ɗa. dan ma muka rada masa suna da suna dan ya zo duniya ba a nan duniya aka sa shi suna ba da sunan sai zo a kara wanda aka haihuwa da sunan shi a ina ke sa sunan wani sa sunan ma na rashin hankali yari a ce bara ta ita wai ba san me ma'anar ba akwai wanda ma haifi wai juna ana rama ya ja aya wasariku wasariqatu faqad wa shi ayata masa dadi da ya haifi ya sai sa mata sariqatu barauniya sai a ce barauniya ta ce na'am akwai wanda yake ana rama ya aje wakafi wa shajaratal mal'unata fil qur'an sai yasa yasa suna mal'unatu me mal'unatu tsinanniya wallahi subhanallah
an taba kawo mana wata yarinya a makaranta a Gombe markazu tahfizul qur'an muka ce yarinya ya suna ki tace jahash jahash sai muka ji sunan yayi dadi kowa ce a ina yau na sa wannan suna an samu bakon suna muka ce a to kamiya na kafin ji ka gano me ma'ana nan take aka ta nemo dictionary dictionary na larabci ana bincike sai aka samu ma'anar jahash kusa ma'anar jahash yar jaka wacce ta san fara tasowa Allah ya kwace mu da sai a ce yar jaka ta ce na'am da sunansa ya zo duniya. Addu'ar, Rabbi la ta zarni fardan. Na taɓa samun wani a Nijar a kasuwa yake yawo yana bara, barasa, Rabbana ta zarni fardan kashi kukan uban bana, ai ko uban bana shi kaɗai mutu ga yiwuwa. wala rabbi la tazrifar da shi wala rabba la tazrifar da Allah ka gafarta mana yar uwa ba ki bakara ba ta shi da dare ci gaba da roƙon Allah Allah zai ansa miki wata zara ce na je likita ya duba ya ce mahaifata ta yi tafiya da ba ta aiki wallahi wannan bai halawa matar annabi zakariya ita ma mahaifarta juya ce ba ta haihuwa Allah ya ce wa aslahana da hu zauja muka gyara masa matar Allah ya turo ni mala'ika yayin mahaifar fadal bitin yadda za ta yi daukar ciki kuma a haihu ta dauki cikin kuma ta haihu banda Allah wa zai iya wannan ba mai wannan sai Allah kai wani ciwo ya dame ka ko ciwo ya dame ki ko ya dami ɗanka ko ya dami ɗanki kika rude kika rasa inda za ki sa kanki a'a ke kika fara ciwo kai ka fara ciwo an je ingila an je faransa an je germany an gagara ganuwa to shi allah ya gano ba ma ganuwa ya ba dama ya sani je ka wajen wa je ka wajen allah madaukakin sarki ba kai kika fara ciwo ba ba kai ka fara ciwo ba kamin ku yi ciwo annabi ayyub ya yi ciwo allah ya ce waskur abdana ayyuba وعبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب me Allah ya ce mashi اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Aha.
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب sai aka ce masa me وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث yawa إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه
Allah
أواب ran je ka ayi an biya yi wa ayyuba idza la rabbu وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين to dai ba ba rabba فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر bayan haka وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين annabi ayyuba yayi rashin lafiya rashin lafiya da ya tsanani idan kana karanta fan tafsiri sai ka ce Allah bai kafa jarraba wurin da adam da rashin lafiya da annabi ayyuba amma wallahi bai daina ambaton Allah yana kwance bai da lafiya ba bai daina ambaton wa ba bai daina ambaton Allah ba ba yana kwance bai da lafiya dan sa farko ya mutu aka ce danka ya mutu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni min musibati ya ci gaba da istighfari na biyu ya mutu aka gaya masa ya ci gaba da istighfari na uku ya mutu aka gaya masa ya ci gaba da tasbihi da tahmidi da hailala na hudu ya mutu aka gaya masa bai daina ba na biyar ya mutu aka gaya masa bai daina ba na shida daga nan sai kare bai daina amma don Allah madaukakin sarki ba ko ba kai mai mai dini ba ko zai zare da mutane hankali malaria ce kawai za ta tafi yaro yaro ya jikata yana ta surutu za ta san fatu idan wata tsohuwa ta shigo gidan aka rishin sa a kana kace tsohuwa ba ta da gata sai a ce ai tsohuwar nan mai ya ce ai tun da ta shigo yaron ya fara sambatu ba ku ga bakin ta a karkace ba kuma tana ta kalle kalle tsohuwa na jin yunwa dole ba za ta kalle kalle ba kawai sai aka kama mata wata shekantaka a kasar hausa dole lokacin an ce mai ya ce a raina mata hankali kun taba jin uwar wani shugaban kasa aka ce mata bayya kun taba jin uwar gwamna aka ce bayya kun taba jin uwar shugaban sojoji aka ce mata bayya kun taba jin uwar inspector general na yan sanda aka ce mata bayya kun taba ji kai kun taba sanin wata gyatuma da ta haifi ya'ya shirga shirga guda goma sha biyu aka ce mata mayya ba sai su sussuka ka ba mun taba zuwa wani gari muka yi wa'azi wani garin mayu ne ai kora da mayu sun ga bala'i muka yi bayu tuki tsaye matsiyata duk muka kai su wuta na ce kuma ga na ba da kaina ɗan akwai maye ya cinye ya kai bari da koma ina kuna jin da mayu gaskiya ne yadda daurawa ya matsa wa ƴan ƴan baɗala a kano da yanzu su ruwa su cinye shi ba zancen banza zancen wuri wala da sun cinye shi yadda muka matsa a miliya na kulajin za su baro inda akwai wani maye da ke cinyewa na ce su mu cinye na ce in bayu garin da suka bari da kai sa ka da rai Allah ka tsire musu albarka bayan mun dawo masauki an tsorita shi hada shugabannin izala wasu wasu tsorita ana gafarta malam magana nan da aka yi da su na ce wace magana ni har na manta magana mayyan nan ka san mu nan akwai ta akwai wanda ma ya ce ya ci ɗari ba ɗaya na ce gani ga ana rama ɗari da ɗaya wallahi da tashi da tsakar dare na nika surfa wa matsiya ta ayatul kursi wallahi da safe da na tashi tun da na zo duniya ba taɓa jin ƙarfi da lalan ba ba da mai ta ka zo ba ko gaba da gaba ka zo wa ba kuma saboda zancen banza zancen wuri kada kawai ba na jin daɗin halayen ka domin dogon shirkinsa kamar hancin akuya da mu za ka ja to za ka gani wani ke ya kama da bai zai da zina shiga bala'i tun da malam yace za ka gani wai malam ya ce zai gani karyar banza karyar mutum kai kuma da ba ka da imani da ka ka kai karama kaho da kai wani kaho za a masa barazana aka ce za ka gani yace alhamdulillah dama abin da nake nema kenan in gani da Allah ya tashi warkar da shi abin da cewa Allah ya ce masa urkudu bi da kafa da kake kwance dan motsa ta kadan kadan kadan gurguri kasa da kafa kadan gurguri kasa yana zungura sai ga ruwa ya kurkuro Allah ya ce haza murgutatarun baridin wa sharab wannan ruwa ne na wanka mai sanyi dauki kai wanka da shi ka sha zaka warke yana yi wanka yana sha ya koma tangaran kamar bai taɓa rashin lafiya ba ‘ya'yansa da suka mutu guda shida Allah ya ce na ƙara baka ‘ya'ya guda shida a haifo su. Sai ga amarya ta turo wannan yaron shekara ta gaba ta ƙara wa push yaro da biyu aka push yaro da uku. Kabi a ƙara sai ga yara guda shida Allah ya ce bayan guda shida na ƙara akwai guda shida da ta fara jiyarwa sai da ta je wa yara goma sha biyu. Kana cewa ka shiga matsuwa ka shiga damuwa annabi Yunus saboda na ba mutuwa ba cikin kebi aka haɗe akwai ba lafiya ka fara da cikin kebi amma ba shi ga Allah Allah ya nuna shi ko wani da shi ba لولا دون إذ ذهب مغاضبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ليش فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ya amsa ko bai amsa ba فاستجبنا له وكشفنا لا فاستجبنا إله إلا له الله.
وكشفنا wannan je na ku min al-gam
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين wa inna yunus la min al-mursalina وإن يونس لمن المرسلين إذ أبى سبق إلى الفلك المشحون أها.
فساهم فكان من المدحضين sai me ya faru فالتقمه الحوت وهو me مليم ya rika ya cikin فلولا أنه كان من المسبحين ya yi dan birni للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ya yi baka tsinan bakaro فنبذناه بالعراء وهو سقيم bayan haka وأنبتنا عليه شجرة من يقطين bayan haka وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون
sai ka kaga فآمنوا فمتعناهم إلى حين
To amma ku dakata. Dan na ga mai nuna lokaci ya fara harara ta. Oh, ai ta wani sai gari ya waye. Hatta madare ne fajiri. Lalle za mu zama yan mudiri kenan. Ko ba su da suke wa ba suke kwana kai gari ya waye ba.
bari dan ba ku satar ansa ba mai koya muku yadda za ku yi addu'a sai malamin sunna malamin bid'a criminal ba zai koya muku ba shi shi ne darata protocol na Allah in kana da file da za ka kai wa Allah dole ka kai mashi shi shi zai kai da haka matsiyata sai su koya wa mutane addu'a ta sunna idan za ka yi addu'a akwai lokatan da ake bukata kai addu'a Allah ya karba da gaugawa akwai wuraren da in kai addu'a Allah yana karɓa da gaugawa akwai kaifiyar yadda ake yin addu'ar in kana so Allah ya karɓa da gaugawa daga ciki in kana so Allah ya karɓi addu'ar ka ka nisanci cin haram ka nisanci mai babu abin da ke kawo addu'a matsala a duniya kamar cin haram idan ka daga hannu kana roƙon Allah alhali kana cin haram Allah mamakin ka yake ya zaka miƙo masa hannu bayan ka ci haram shedan kuma yana gefe yana dariya yana aikin banza aikin banza aikin banza dan ya san Allah ba zai karba duk yadda zaka ka ci halal kai kokari ka ci halal riga ka kaka damu da tsada ta zama da halal aka saya ko gane karatu to kaje ka samu boka wanda kudin boka dama gaba ɗaya haram ne da kudin boka da sadakin karuwa da kuɗin da aka sai da giya da kuɗin da aka sai da kare duk wasu ɗaya ubansu ɗaya yaushe zai roƙi Allah ya ansa kazani ta ina zai roƙi Allah ya ansa na biyu in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah da yaƙinin Allah zai ansa akwai wata baiwar Allah mijinta ya tafi da'awa kawai ɗan zai kama da rashin lafiya zazzaɓi ne zafi zai mutu a cikin dare wannan baiwa Allah ta yi alwala ta fuskanci alƙibla ta rika addu'a ya Allah ka san inda uban ɗana ya tafi ya tafi isar da sakon ka ya Allah ya Allah kar ka bari ɗan sai mutu yana cewa isar da sako ya Allah ka bar shi ya dawo ya ga ɗan sa da rai Allah kar ka kashe ɗana alhali miji ya tafi isar da sakon ka ya Allah ya Allah ka ceci wannan yaro addu'a take addu'a take sai ta ji ana hon da mota a kofar gida tana fitowa tana leƙowa kawai sai ta ga mota asibiti ce ambulance kawai likita ya fito likita yana fitowa da abokan aiki shi abin da kawai bai ina yaron yake take yaron yana ciki aka wuce ciki ya tattaba yaron ya duba ya duba nan take shi a dauko gado da shi ambulance aka dauko gado aka kada a dauko dubi wata a dauko kaza aka kama da yaron allurai kamin a tuba yaron ya warware wannan baiwar Allah ta ce alhamdulillah likita ce ki gode wa Allah da Allah bai turo mun samu zuwa kan lokaci ba da yaron nan ba zai rayu ba zai yake sati ba zai mutu ta ce na gode wa Allah zai fice ya gina dakata wai ya kai kasan ɗana bai da lafiya har gazo ya ce ban gane yare san ɗanki bai da lafiya ba ba nan ne gida mai lamba saba'in da takwas ba ta ce a nan gida mai lamba tamanin da bakwai kun gane abin da ya faru akwai gida mai lamba saba'in da takwas nan kuma tamanin da da larabci da bakwai da takwas iri ɗaya ne sai dai wannan ya kalli sama wannan ya kalli na saboda haka kai kuskuren fahimtar lambar abu ne mai sauki ashe a gida mai lamba saba'in da takwas gidan wani kasur gumi mai kuɗi ne mai kuɗin bai nan ɗan mai kuɗin bai da lafiya akwai asibitin da mai kuɗin yake da fayil ya jibge kuɗi a wuri in iyalan sa ba lafiya a buga waya ne kawai a kawo sai wannan mata ta buga waya a asibiti saboda ɗanta bai da lafiya ta ce maza a hannu nan take asibiti aka duba aka ga account din gidan aka tada mota da magani da ƙwararrun likitoci aka ce maza su je su duba yaran da suka zo wajen saba'in da takwas sai suka ga tamanin da bakwai sai suka fada gida mai tamanin da bakwai dan da gidan da wannan baiwar Allah take ita waccan mata sai za ta kawai ta ga ya samu sauki da ta ga ya samu sauki gashi ba su zo ba kace to shikenan Allah ya hutar da ni tunda ya samu sauki sai bata ƙara bugawa asibiti waya ba sai likitoci suka zo sai suka yi treatment din wannan yaro ba a gane cewa ba yaron da aka kira bane sai bayan da yaron ya warke malamin da ya kawo wannan kisa ya ce subhanallazi amrada insanan da yarhama insanan akar Ƙarfi ya tabbata ga Allah saboda ƙarfin ikonsa da yake addu'a sai ya ɗora wa ɗan alhaji rashin lafiya domin ya ce shi ɗan mai wa'azi banda Allah ba zai yi wannan wa zai ya kawo wannan kenan abin da ake bukata yayin da za ka yi da yaƙini a ranka Allah zai karba sannan a samu al-ilhahu fi du'a kai naci ka daga hannu kuma sama rabul yadai inna allaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa ilayhi yadayhi an yurdahu ma sifra daga hannu sama idan za yi addu'a sunna ce mutawatira an ruwaito daga sama da sabon manzon Allah sahabi guda arba'in suka ruwaito daga wajen manzon Allah annabi idan zai addu'a yana daga hannu sama ka daga hannu baya haka kai al-ilha ka ce rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi ka faɗa ka ya rab sau uku imam bari ya ji wani na addu'a yana ya sayyari ya sayyari ya yace laula qala ya rab kama qalatil anbiya me ya hana yace ya rab kamar yadda annabawa suka rinka faɗa annabi yusuf da zai addu'a yace rabbi qad ataytani min al-mulki رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث annabi adam da hawa suka ce rabbana zalamna anfusana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ana rama annabi musa shi ma
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له fasaka lahu ma thumma tawalla ila dhilli إنه هو الغفور الرحيم fasaka lahu ma thumma tawalla فقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير annabi nuhu yace rabbi gifirli wa liwalidayya رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات Aha.
ولا تزد الظالمين إلا تبارا annabi isa kana isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina وعيسى ma'idatan ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين annabi sulaiman yace rabbi gifirli
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي aha إنك أنت azhabu sabu suka ce الوهاب
rabbana atina min ladunka ربنا آتنا من لدنك rahmatan رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الأبرار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف Allah ya الميعاد ansa musu ko bai ansa musu ba فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ya yi dan gari ya dan gari بعضكم من بعض ولو annahum fa'alu ma yu'azuna bihi.
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ana تثبيتا ba mu an baka manta ba annabi Musa yayi wata addu'a da ta zunguro Fir'auna ya faɗo Na'am.
ya ta suratu Yunus وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا Aha, aha.
ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ما أنا تثبيتا متى نجعل إسرائيل وإذا وأنا- لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما mu zai ƙara musu da shi ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله